نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أكو أبو أزغا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to za mu tashi karatunmu na alfiyat ibn malik muna za mu tashi babin fa'il ne ko? ake muna ciki ne? yau wa kad yukalu Mhm. an matsuwa nan gudun saboda ya ganin ya yi ɗanyi baya da to mun ji ibn malik ya mana bayani ko? a baya ce wa ba da filin bismillahir rahmanir rahim wa ba da filin fa'ilun fa'in zahar fahuwa wa illa fa damirun istatar a duk inda ake lerayi ana kawo fili me ake tunanin zan shagaba fa'il yanka ce kama zaidun zaidun fa'ili ne na kama limaza li'anna fi'ila sadara minhu saboda fi'ilin qiyam tsayuwa ya fito daga wani ne daga zaidun ko madalla shine wa ba'da fi'ilun fa'ilun wa illa wa ba'da fi'ilun fa'il takaddirin baitin ka shine wa fi'ilun ba'da fa'ilin shi fi'ili yana zuwa ne gaban fa'ili fa'in zahara fahuwa idan har suna ya bayyanu ko fa'ilin ya bayyanu a gaban fi'ili to wannan shine fa'ilinka tunda zaidu ya bayyanu cewa shine ya aikata fi'ilin kama to saboda haka ya zama fa'il zai kama zaidun zaidun ya zama fa'ili wa illa in ko bai bayyanu cewa akan shine fa'ili ba to fastatara damirun fastatara damirun lamiri shine na ɓoye shine zama fa'ili yanzu shine zama fa'ili kamar inda ka ce misalin zaidun kama zaidun kama to kaga anan ba za mu ce zaidun shine fa'ili ba duk da zahiri dai ta wajen ma'ana dai shine fa'ilin amma sai mu ce زيد قام قام فعل ماض كو مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا جوازا تقديره هو من غاني شي كو تا والا idan ku ba mu ga fa'ili ba to fassatar lamirin fa'ilinsa sai zanto lamiri ne mustatiri ya fita wannan mazaba ce ta to wadda zai mu ci gaba za mu zo cikin ibina akilin karatun da muke yi ko na'am okay وجرد الفعل إذا ما أسندا لاثنين أو جمع كفاز الشهداء وجرد الفعل كسريت الفعل ككمنا مش وني لميري إذا ما أسند الاثنين إذا أكجنجنا جزوا غا فعلي wanda fa'ilinsa yana nuni ne akan mutane biyu fa'ilinsu tasniya ne musanna ne au jami'in ko kuma fa'ilinsu jami'i ne ka faza shuhada wa wahidul fi'la ma'al jama'a ka kaulihim sarir rijalu sa'a ibn hadiri ba a cikin mulha so idan abin da ke so yin mana idan ka ce kama zaidani to ma laraba sun kasu kashi biyu akwai waɗanda sukan ce kama zaidani kama fil madin mabni al fath zaidani fa'il in ku lura da kyau zaidani ai musanna ne kuma shine fa'ilin mu ko madalla in ku lura da kyau kuma kama ai babu wani alamar tasniya tare da shi to wannan shine mafi karfi mafi shahara abinda jumhur suka tafi kenan kai kama zuyud ko kuma kama zaidun kama zaidun in kun lura da kyau kama fi'il madin zaidun sai zan fa'il ko to akwai waɗanda kuma suka tafi akan azdu banu shanu'a ko kuma dugatu taye akwai waɗansu wanda suka tafi za ka iya cewa kama azzaidani kama azzaidani to in ka ce kama azzaidani waye fa'ili shin wannan alifin din shine fa'ili ko ko azzaidani shine fa'ili kun gane to bisa ga wannan ko zaka iya cewa qamu azzaiduna qumna azzainabat azzainabat qumna zainabat kun gane in dai ka ce kamar yadda ya kama misali nan fazar shuhada'u a shuhada'u ai jam'i ne ko da aka jingina fi'ilin zuwa ga jam'i ai kaga ba a manna mishi wani lamiri ba jurida min damirin allazi yadullu ala jama'atul alal jama'a to shine wannan mafi karfi shine kuma ibn malik ya kawo mana wa qad yuqalu za iya cewa sa'ida wa sa'idu sa'ida sa'idu kuma kawo fa'ili kuma sa'ida rajulani ko zaidani sa'idu zaiduna to ya le wajen hilirabin to in ka ce a mazhaban wanda su suka ce za a yi tajiridi ne ba za a manna ma filin lamiri ba in ka ce kama rajulani sai ya zama ko kama zaidani kama sai zama fi'il madin wal alifu harfun dalun ala tasniya الزيداني سيزمي ني فاعل مرفوع بضم ظاهر على اخره kunji bai da mahalli sosai ko bai da mahalli kenan eh qamu zaiduna qamu fi'l madhi mun ala dhamm al-ittisal bi wal bil wawi wal waw harfun dalun ala jamaa zaidun sai zan fa'il kun ji abin da suka ce kun gani? ƙumna zainabat ƙumna zainabat nun nisu wannan harfin nidalin alal abin nan alal nisuwa kamar yadda za ka ce ƙamat hindun ba ta utani sai ba ta dillo ala an alfa'il mu'annas to haka wannan alifin din da wawun din da nunin suke wajen yin farko kenan ko kuma ka ce kamu zaidun sai zama kamu zaidun zaidun shine fa'il wannan wawun din badali ne badal ne na mene na wannan sunan kaji wani waje yi kuma zai kuma iya yawa ka ce kamu zaiduna sai ka ce zaiduna sai ka ce mubtada mu'akhar والجملة قبله من ايه في محل رفيع خبر مقدم kaji kuma to wannan wawun din kaga tafi zai zume kenan fa'il to sun dai kawo ta kawo dai ta'alilat di ga su nan daban-daban daban-daban Allah da akwai wani dan research zan dan kare akai idan na Allah taimake ni na samu nayi to sati mai zuwa za mu yi sha'allo sosai in Allah yarda kun fahimci wannan ko to za a iya cewa sa'ida zaidani sa'idu rijalu a mu- mu- muslimuna wal fi'lu zahiri to waye ya aikata fi'ilin sai zama nan suna ne zahiri ba adu wanda ke gaba musnad wanda ke shi aka jingina ma fi'ilin ba wannan kaga alifin wawun ya'un nunun afwan alifin wawun nunun sai zama huruf dalla ala jama'a kawai shikenan mun bance shi waɗansu su- eh, sun wannan sun hamlin shi wannan sun dake shi akan lugato aka luni baragif aka luni baragif kaga ai baragif ba shine fa'ili ba amma aka luni ga wawun nan kuma wawul jama'a nan to wawun din nan sai ka ce mutum menene sai ka ce mutum harfin dalon alalla abin nan to amma kuma nan waɗansu suna ganin kamar akwai rauni me yasa wawul jama'a aka jingina zuwa ga baragif ai wawun din nan tadullu alal akil ko amma baragil kuma ai ba agil bane to waɗansu dai suna kamar su ibn hisham sun karfafa ka za a iya yi tun daga shi an ce aka luni baragil za a iya jingina wawu ma zuwa ga gairil agil kun gani ga kuma wannan ya ta'aqabu na fikum mala'ikatun shi ma sun dake shi hamlin sa kan wata luga ce wacan nan ba za ka ce wannan ba wai bai yi daidai ba kuma kamancin wannan ba ga waƙoƙi na da dama fa an ka kawo su ra'ainal gawaniya shaiba laha bi'aridi fa'aradna annil bil hududin nawadiri ka gani ra'ainal gawaniya kaga ra'aina al gawaniya jam'in ganiya mawaƙiya ka gani gashi nan sai aka ce ra'aina ga nunin nisuwa kuma gawaniya fa'ili to yanzu wa zai zama fa'ili a nan nunin nisuwa koko isim suna zahiri gagari ga shi ويرفع الفائل فعل أضمرا كمثل زيد في جواب من قرا da za a tambaye ka ce yaya man da kala sai ka ce zaidun kun gani ko kafin nan idan ka ce ja a zaidun waye ma zaidu fa- rafa'a filin nan kun gane ko zaidu ya zama fa'ili ne marfu'i saboda mene saboda wannan fi'ilin shi ya mishi rafa'a to wani lokaci kuma za ka iya ma fa'ili rafa'a da fi'ilin da ka share fa'ilinsa ka misali a ce makaman ja'a sai ka ce zaidun takadiruhu ja'a zaidun to kaga da ba- ka ba da jawabi ka ce bayan an tambaye ka an ce man ja'a sai ka ce zaidun kai shiru kawai ka kawo fi'ili to waye ma zai da rafa'a na suka ce wani fa'ili wani fi'ili ne boyayye shine mishi rafa'a kun gane kaga kenan jawabin da zaka bari ka ce zaidun na tambayan ka da za a yi manja ka ce zaidun zaidun suka ce fa'ilun marfu'un bi fi'ilin mahzuf taqdiruhu ja'a zaidun ya fita shine wayar fa'ul fa'ila fi'ilin udmira sai ka ce wayar fa'u fi'ilun fi'ili udmira wanda aka boye shi yarfa'ul fa'ila zai rafa ga fa'il zai iya rafa ga fa'ili ka misali kamar misalin zaidun kamar kalmar zaidu za ka kawo fi jawabi mankara cikin jawabin wanda zai ce maka da wani zai maka tambaya ce mankara sai ka ce zaidun to wannan zaidun din me mishi rafa'a sai ka ce akwai fi'ili ne da aka boye shi ne mashi rafa'a ya fita ko? to a nan gurin ne suka ce wannan ya fi faruwa ne na share fi'ili a share fi'ili kun gane ko sai a kawo fa'ilinsa a gaban in da kuma iza kamar idan ka ce iza shamsu kuwirat idha shamsu kuwurat ba ga suna ashamsu a gaban idha ba kuma ya suna yazo da rafa'a to idha ashamsu kuwurat to ashamsu me mata rafa'a kun gane suka ce to tunda a gaban idha ne da kuma in kaman wa in ahadun minal mushrikin sajaraka to sai a dauka yanzu a shamsu din nan da ahadun akwai fi'ilinsu da suka yi musu rafa amma an share su takadir idan shamsu kuwat kun gane ko a shamsu suka ce fa'ilun marfu'un bi fi'ilin mahzuf yufassiruhu ma ba'dahu za a zo shi a istigal kun gane a shamsu fa'ilun marfu'un bi fi'ilin mahzuf yufassiruhu ma ba'dahu wato mai ma'ana idan shamsu kuwirat kuwirat shine lafazin da zai nuna mana irin filin da aka share wanda ya ma shamsu rafa shi yasa kake cewa yufassiruhu ma ba'dahu kamar misalin ka ce ne a kan misalin ka duka wa in ahadun minal minal mushrikin istajaraka wa in ahadun minal mushrikin istajaraka kun gani ai wa in istajaraka ahadun minal mushrikina istajaraka tunda kaga an zo da ahadun a gaban in ko to menene ma ahadun rafa'a to sai ka ce ahadun din nan irtafa'a hadha lism bi fi'lin mahzuf yufassiruhu ma ba'dahu istajaraka shine ke nuna mana irin filin zamu kaddara kenan an shi takaddirin sa wa in istajaraka ahadun min al mushrikina istajaraka mun bancin nan ko shine da suka kawo wannan maganganun karkashin wannan baiti wa yarfa'u al fila filun udmira kamithli zaidun fi jawabi man kara alaikun sadila ashe za ka iya share fi'ilin mene fa'ili baki na na wata utani sinta lilmadi ta lilmadi iza كان لأنثى كأبت هند هند الأذى هند الأذى to idan ka ce kama zaidun da za ka ce da zaidun ka kawo hindu mai za ka ce kamat hindu sai ka samu shi alamar ta'anis ko saboda fa'ilin na mace ce madalla to shine sai ce wa ta'u ta'anithin talil madi sai ka ce wa ta'u ta'anithin ta'u ta'anith talil madi takan zo mu fili madi idan kana li idan aikin nan na mace ce kamar ka ce mene ka abat hindun al'aza kaga abat hindun hindu da yake fa'ili ne ko shi yasa sai ka zo da ta'un ta ta'anisi a gaban mene abat mun banci wannan ko bajin ya fita wa inna ma talzamu fi'la mudmarin muttasilin aw mufhimin zata hirin to akwai halin da yake dole ne idan ka zo da fi'ili har in fi'ilinsa idan mace ce za ka manna mai ta'un za ka manna mishi ta'un kamar kamat hindun dole ne nin ka sa mishi ta'un fi'ilin ba me yasa saboda hindun ai mace ce kuma ba a rabe ba ko da an ce kamatil yauma hindun to nan ai an rabe tsakankanin fi'ili da fa'ili shikenan zaka iya cewa qamal yawma hindun qamatul yawma hindun la'annahu fusila baina fi'il wa fa'ilihi mun gane shi to shine idan ka lura da kyau hindun hakikani sunan mace ce sunan mace ne ko ko sunan namiji ne hakikani sunan mace ne ko to wannan ana ce mishi al-ismul ismul muannath ta'nifan ma'anawiyan idan ka ce karimatu ai lafazan wa ma'anar din na mace ne ko ismul mu'annas ma'anan wa lafazan kenan ma'anar wa lafazan amma ka ce ashamsu kaga ashamsu ai sunan mace ce ko majaziyin ne wannan wannan majazi ta ne to shine sai ibnu malik cewa wa inna ma talzamu ita ta'un din nan takan lazamci fi'ili ne mudmarin fi'ili ne wanda aka share muttasilin wanda yake fi'ilin nan yana haɗa ne da fa'ilinsa na mu'annath aw muhimmin ko kuma ya zama fi'ili ne na fa'ilin wanda za a iya fahimtan zata hiririn hirihin ne asalin shi ba hirihin ko kuma tawun din za ta zo ne ta lazamci suna wanda sunan mace wacce take ma'abuciya ma'abuciya al'aura ta dan adam idan ka ce kamat hindun hindu kaga mace ce hakiki ta anis to an yi isnadin filin zuwa ga hindu ko to nan filin sai ka zo da shi da ta'un saboda menene saboda ai nan lazimi ne ka zo da ta'un saboda fa'ilin na suna ne na mu'annas wa in kana ma'anin ko kuma ka ce kamat karimatu kaga hakiki ta anis ne to dole ka zo da shi domin karimatu ai dan adam ne dan adam ne kuma hakiki kuma hakiki ta anis ne to dole ka zo da ta'un a nan gurin wa qad yubihul faslu tarkat ta'i fi nahwi atal fi nahwi a fi nahwi atal qadi ya bintul waqifi to idan ka rubuta kankanin fili da fa'ili sawa'un na hakiki ta anis ne koko fa'ili hakiki ta anis ne koko majazil ta anis to kada kana da fuskoki biyu wa akhadha alladhina zalamu as-sayhatu akhadha an sata un ba sa ba saboda an rabe ko tsakankanin fili da fa'ili wa akhadhat alladhina zalamu as-sayhatu ja'at al-yawma hindun ja'a al-yawma hindun ya halasa tunda ka rabe tsakankanin fili da fa'ili amma mafi kyau shine a sa mai ta'un din wal ajwadi shine qamat qamat al-yawma hindun wa qad yubihu al-faslu tarkata'i wa kadi bihul faslu wannan kaddin harfin takalil ne wato hakika ne akwai karancin rabewa tsakankanin filiyo fa'ili ya halasta rashin zuwan tawun din wai ma'ana idan an raba tsakankanin fili da fa'ili to kaɗan ne ake samun laraba su zo da lafazin babu tawun kun gani fi na hawi kamar misalin lafazin atal qadiya bintul waqifi kaga nan in muka lura kyau an ga an yi takaddim maf'ulin bihi ko sai aka rubuta tsakankanin fi'ilin fi'ilin ata da kuma bintul waqifi wanda ke shine fa'il to ka ci ka iya cewa atal qadiya bintul waqifi in muka lura kyau ata ai babu alamar tanis ka kuma iya cewa atatil qadiya bintul waqifi wal ajwadu atat والحذف ما فصل بإلا فضلا كما زكا إلا فتاة ابن الألا amma idan da za a zo da illa tsakankanin fi'ilinka da kuma suna wanda yake hakiki tanif in za a zo da mene illa illa to share tawun din kuma shi yafi shi yasa ce wal hadfu ma faslin share ta'un din alamar ta'nif din a inda aka raba tsakankanin fi'ili da fa'ili bi illa da illa fuddila shi aka fifita ma'ana wa fuddila hadfu atta an fifita an fifita share tawun din ma faslin bi illa inda aka raba tsakankanin mene tsakankanin fi'ilinmu da fa'ilinmu inda illa ne kamar ka ce ma ja'atil yawma afwan ma ja'a illa bintun kun gani ma ja'at illa bintun to wannan wanne ne fi kyau tunda ya arabe da illa ne ko to a share ta wani shi ya fi karfi shi ya fi kyau sai ka ce ma ja'a illa bintun shine wal hasu ma faslin bi illa fuddila kama zaka illa fatatul bin ala no da muke to bari mu zana insha Allah ta'ala sai in Allah ya kai mu sai mu karike babin ko abinda Allah ya ba mu iko muka yi daidai Allah shi ba mu ladan wanda ya kuskure Allah ya famtar da mu kuskure kuma ya ba mu ikon gyarawa kun ga alfiya tana ta tafiya to Allah dai ya samu na sa duniya da lahira subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik